العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتشينا لاربا يو منا تقوس غوة رمضان باي هجرة منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دريو da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan biyu hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta nawa ne arama talatin da da biyar ko aya ta saba'in da biyar za mu tashi aya ta saba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya daga wannan masallaci na mana ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin sauran garurukanmu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai takardu da aka yi ta rubutowa da yawa a wannan yana cewa yana roƙon dan allah bayan ya yi sallama da addu'a allahumma amin ya ce da allah yan uwa da malam duka a taya shi da addu'a yana da yara mata har guda hudu allah kawo musu mazajen aure na gari masu albarka muna addu'a allah ta'ala ya kawo musu mazaje na gari da dukkanin 'yan mata da matasa da suke neman aure kowa allah ya ba shi na gari daga masallacin kuma a cike da matasa idan akwai mai so ya zo ya same ni sai mu masa interview za mu kafa kwamiti insha Allah shi kuma da ya sa namban waya ma bai sa namban waya ba amma shi ina ga dole yana da namban waya ta ko kuma ya nema kowa na da namba ta anan wani ya rubutu yana tambaya game da abin nan ope wai idan ya sa kuɗi a ope a kawun ɗin shi na wofi idan kuɗin suka kwana suna ƙara mishi wani kuɗi ya faɗi sunan kuɗin ni na kasa gane kalma abinda na gane kawai cikin interest to na farko ban san abin ba balle na iya ya ce riba ne ko ba riba bane ba to ban ma fahimci abin ba balle in san hukuncin shi dole sai ka fahimtar da ni cikakken bayani kafin na ba da amsa a kai ba ka ba da amsan abin da baka ma fahimce shi ba akwai bukatar ka min cikakken bayani in na gane sai na gaya ma matsayin sha shari'a wani ya rubuta tambaya da tana kama da wanda muka amsa wurin tafsirin mata game da mai ciwon asma hukuncin shakan inhaler ga wanda ke da ciwon asma yake bukatar inhaler ko da da azumi ya halatta ya amfani da shi saboda inhaler ba abinci ba ne ba an gane ku abu ne da ke da alaka da numfashi da ainihin huhu na mutum wanda rashin wannan zai iya kashe ma wanda yake da asma Allah ta'ala ya baka lafiya ya halatta kuma ko da kana azumi idan asman ka ya tashi kana bukatar inhaler ka yi amfani da shi bisa ga zance mafi karfin dalili a wurin malamai insha Allah wani ya yi tambaya game da ibn abdulhaf wannan lacca ne mai zaman kan shari'a muhammad ibn abdulhaf sai da shirin lacca na musamman wani har ya sa mana lokaci ya ce bayan sallah yana ga shi zai laccan kenan ni kuma zan yi ta aliki ina ga za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma mu sake amsa wasu wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan yawa akwai wanda jiya bayan an tashi a bayan mun gabatar da asusun taimakon marayu wanda ya aiko da dubu goma to yanzu malam ya kara sanar da ni wani ya sake ba da dubu goma shi ma Allah saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa kai tsaye za mu shiga cikin karatu aya ta saba'in da shida cikin suratul anbiya wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله kamar saura minti biyar ka tuna min akwai shugabannin NYSC da suka kawo ziyara. Eh, zan sanar.
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa nuhan ai ka ba su labarin annabi nuhu ai wa zukur abdana nuhan kenan ka ambaci labarin annabi nuhu a cikin littafi mai girma ga kuma al'ummanka don su ɗauki izina a ciki annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo a ban ƙasa farkon wanda allah ya turo zuwa ga waɗansu al'umma shine annabi nuhu don shi annabi adam ba a tura shi zuwa ga kowa ba shi kan ma ya zo babu kowa to gunwa za a tura shi ishe farkon manzo a ban kasa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah halicci annabi adam ya turo shi duniya al'umma ta zauna shekara dubu babu shirka tana kan tauhidi babu kafirci babu shirka ba sabon Allah sai bayan shekara dubu sai aka fara shirka dalilin fara shirka kuma waɗansu waliyye ne salihan bayi suka rasu bayan sun rasu an binne su da tsawon zamani sai aka yi hotunansu da mutum mutuminsu aka ajiye saboda a tina da su gaban da ake ainihin gunkunan manya-manyan mutane irin su dogon yaro da sauransu don a tina da su to su ma abin da suka yi kenan sun yi hotunan waɗannan waliyan ne don a dinga tinawa da su ana musu addu'a kuma tinawa da su na sa a ƙara ainihin zage damtse wurin ibada to ana nan ana nan bayan tsawon zamani waɗanda suka yi waɗannan gunkunan sun mutu ‘ya'yansu masu mutu jikoki sun mutu da zamani ya yi tsayi sai shaidan ya zo da iblis ya zo a matsayin dattijo mai nasiha sai yake gaya wa mutane waɗannan fagunkunan da kuke gani saboda babu wani tarihi da aka dokumentin aka ajiye sai ce waɗannan hotunan da kuke gani da waɗannan gumakan ai iyayenku da kakanninsu bauta musu suke ku kuma kun zo ba ku bauta musu daga lokacin suka fara bautan waɗannan waliyan to bayan sun fara bauta waɗannan waliyan shine farkon shirka a ban ƙasa da wannan ne malamai suka haramta yin hotunan malamai da wasu bayan allah na gari ana mammannawa sada koyi ne da waɗanda suka yi shirka dalilin farkon annabi da aka turo ko manzo a ban ƙasa kenan yasa haramun ne a yi hoton wani malami a manna a ƙofar gida ko a cikin mota a ce ba za ta yi hatsari ba duk tatsuniya ce kawai da kunne na na wani malami a gidan rediyo a kano ya ce ai hoton wani da wuga ake mannawa a mota ya ce ka tashi tun daga kano har kaduna ka taɓa ga mota mai wannan hoton ta yi hatsari saboda albarkacin shehu wani ai ko hatsari motan ba ta yi ni kuma wallahi na ga motar da ta yi hatsari da hoton shehi ni na ganta da ido na to kaga zama tatsuniya kenan saboda haka yin waɗannan abubuwan haramun ne shi yasa hatta wasu daga cikin ahalus sunna za ka gani musamman a kaduna na gani duk da dr ahmad gumi ya yi magana wasu lokuta ka gana yin hotunan malam mahmud gumi ana mannawa a jikin mota a jikin keke nafif duka haramun ne ba shi yace ai wannan abun ba idan zamani ta tsayi sai a fara shirka da shi ko ai hoton wani daga cikin kowane irin malami ko shek ismail idris ne ko malam jafar ne ko wane ne haramun ne wannan shine sunna duk abin da aka yi ko ya shahi malamai mu za mu ce ba daidai bane ba ita gaskiya guda ɗaya ce yadda aka ce na waɗancan shehunan ba daidai bane ba mu ma na waɗannan shehunan ba daidai bane ba duka haramu ake aikatawa to bayan an fara wannan shirkan shikenan suka zo suka dukufa suna bauta musu hatta shaidan har suka dinga junansu wasiya wa qalu la tadhuruna alihatakum wa la tadhuruna waddan ko wala suwa'an wala yagusa wa yauqa wa nasra duk waɗannan sunan mutane ne waddu sunan mutum ne ya uka duk waɗannan sunan waliye ne kuma su bayan Allah ne na gari to annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai Allah ya turo shi saboda an fara shirka a ban ƙasa yasa duk inda Allah ke maganan manzanni sai ga ya fara kawo sunan annabi nuhu shi ake fara kawowa nan shine farkon manzo a bayan ƙasa inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin ta ce wannan bi na min ba'dihi mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawa da suka biyo bayan shi to ashe shine farko kenan irin wannan ya maimaita a qur'ani a wurare da dama Allah ya ce wa nuhan la ba su labarin annabi nuhu idnada a lokacin da addu'a min qablu tun kafin wace addu'a yayi malamai sun tattauna daga cikin addu'an da yayi saboda annabi nuhu ya tsinci kanshi a cikin wani irin tashin hankali ya fi kusan kowane manzo dadewa yana wa'azi shekaran wa'azi kawai shekara dubu ba hamsin sai da shekara 950 wa'azi yake Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ce mu aiko nuhu zuwa ga mutanen shi ya zauna a cikin su alf sanatin shekara dubu illa 50 aman sai fa 50 ne babu kaga 950 kenan a cikin shekara dubun nan fa wa'azi yake amma Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne suka yi imani da shi karkarin abin da malamai suka faɗa shi ne mutum tamanin shekara dubu ba hamsin kana wa'azi mutum tamanin da suka musulunta wani irin bala'i da wannan kuma bai gaji ba bai daina ba sannan annabin ya yi amfani da duk wani zarfu zaman a wajen wa'azi ya ce rabbi inni da auti qaumi laylan wa nahara ya yi wa'azi da daddare ya yi wa'azi da rana zai zo ya kwankwasa ma kofa ka fito ya roƙe ka dan Allah ka musulunta gashi gashi gashi gashi haka yake bi gida gida ya bi majalisa ya bi kasuwa ya shiga lunguna ba inda bai shiga ba inni da autu qaumi laylan wa nahara yace falam yazidhum du'a'iya illa firara ba abin da kira na ce kara musu ma sai guduna wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahu fi adhanihim da yazo yana wa'azi sai a toshe kunni abin da suka dinga mishi kenan ga shaira zuwa sai a dinga haka ana wucewa da an hango shi sai a dinga toshe kunne ka karshen wulakanci kenan Allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhab min azim qala al mal'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin yana musu wa'azi ya ku mutane na ku bautawa Allah kar ku shirka ina fa ji muku tsoron azaba mai ranar gobe kiyama azaba mai girma sai manya-manyan mutane da sarakuna da masu kuɗi da shugabanni ƙalal mala'u min qaumihi kenan dama a kullum ba mai fada da gaskiya kamar mala'u manya-manyan mutane sun fi tsaron gaskiya a kullum talakawa ne ke bin gaskiya da ayyuhan nasu kenan antumul fuqara ila Allah Allahumma amin to shi yasa annabi ke cewa ran tashin kiyama al-mukthiruna humul muqilluna yawmul qiyama wanda aka ba su da yawa a nan gidan duniya ga biliyoyi ga manyan gidaje ga kaza ga kaza ga jiniya ga escort ga convoy ran tashin kiyama su ake bawa kaɗan na ni'ima ranar gobe kiyama so sun shana tun ana to ya kamata a rage shanawan a can kai da ka ci kebura a nan ya kamata kaɗan kai kara'i an gane ko allah samu na cikin masu kara'i to ƙarƙashin wannan sai mala'u manya-manyan mutane kenan shugabanni suka ce inna lararaka fi dalalin mubin muna ganin ka kana cikin bata mabayyani kana cikin bata wata annabi nu har zai baka tausayi qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin duk da wannan rashin mutunci zai ce ya qaumi ya ku mutane na bai guje su ba bai kira su yan iska ba bai kira su mutanen banza ba bai ci Allah tsine muku ba sai ce ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum adhabu yawmin azim inni akhafu alaikum adhabu yawmin alim cikin suratul hud duka dai wannan yana ƙara jansu a jiki ne suna koran shi kuma yana ƙara jansu yace laysa bi dalalatun ba abin da ke tare da ni na bata walakin ni rasulun min rabbil alamin ni fa manzo ne daga wani ubangijin talikai annabi nuhu yayi irin wannan a lokuta daban-daban a wani wuri fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين suka ce ba ma ganin ka face mutum irin mu ƙarya kake kai ba manzo bane ba kun babu mai bin kama sai wawayen cikin mu araziluna ga su kaskantattu talakawa badiyar ra'ayi wanda yake ba su da cikakken hankali e ba su da wayewa gidadawa ne ke bin ka wa ma nara lakum alaina min fadlin da kai da duk masu imani da kai ba ku da wani falala akan mu ƙarya ne bal nadhunnukum kadhibina muna da yakinin kawai ko makareta ne haka ba suka dinga gaya mishi wannan abu to da annabi nuhu ya buga ya buga ya buga yake cewa inni da autuhum jiharan ya Allah na kira su a bayyane ya je ya daga murya ya ga taron jama'a ya daga murya yana wa'azi thumma inni a'lantu lahum wa asaratu lahum israran ya kuma ja ka gefe ba wanda yake ji ya ma wa'azi ya ma nasiha duk ba abin da bai yi ba ya fita da asuba ya fita da hantsi ya fita tsakar rana ya fita bayan la'asar ya yi na bayan magariba ya yi wa'azin jiha ya yi na ƙasa ya yi na local government duka an ja musulunta to da bala'i ya kai bala'i shine kawai sai ya addu'a ya ce fada'a rabbahu an ne maghalibin fantasir ya ubangiji an rinjaye ni sun fi ƙarfi na ka kawo min ɗauki shine ya ce la ta zara alal ardi min alkafiri na dayyaran ya Allah ka halakar da kowa ko gida ɗaya karka bari kaga an ƙure shi kenan addu'an da ya ce ya Allah ka kashe kowa karka bar koda gida guda ɗaya ya ce innaka in tazar minani in tazarhu bi dhullin ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara idan ka bar su ma Allah za su ci gaba da aifan kafure ne matsiyata a kashe kowa a sake sabon zubi kawai to addu'ar annabi kuma Allah na karba da annabi ya yi addu'a to an samu matsala shi yasa kara kure annabi har ya addu'a shi yasa wani daga cikin manyan mutane yake cewa da ya kalli halin da arewacin Najeriya take ciki ga muna cikin masifa muna cikin tashin hankali amma mu ne bamu san me muke ba mu ake wulakantawa mu ne kuran baya mu ne bamu da zaman lafiya ga matsaloli sun kewaye mu amma mu ne kullum a cikin hauka sai ce wai don Allah ni mala Ahmad a tarihi akwai annabin da ya zo arewa ne na taimi shi ya ce in akwai to wallahi ya tsine mana na ce ba annabin da ya zo arewa an gane ko saboda idan annabi ya addu'a to matsala ta faru to da yawan nan addu'an Allah kuma sai ya amsa mishi abinda Allah kuma shi ne ce zai kashe kowa din kowa zai kashe shi Allah sai ce fa fatahana abawa bas sama'i bima'in muhammad wa fajjarna al-arda uyunan فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah ce sai muka ce sama ƙofofin sama gaba ɗaya su buɗe kawai ruwa ya zubo sai ce wa fajjarnal arda uyunan ita kuma ƙasa ba ta ɓaɓɓulo da ruwa ba ta yi kamar bam a tafjiri kenan ke sa da larabcin zamani bambula sai a ce tafjir yadda bam zai tashi aka ƙasa take fashewa kaga ruwa kawai na fita mai karfi kamar idan ana aikin bohol a lokacin da aka bude shi na yadda ruwa ke tashi da karfi to haka ruwan ke fita ba a ga ruwa kaɗan kaɗan a kawai yadda ka san ƙasa na fidda ruwa sama na fidda ruwa haka aka dinga wannan ruwan aka tsawon lokaci sai da duniya gaba ɗaya ta cika da ruwa gaba ɗaya babu wani dutse a duniya face ruwa ya lullube shi ba taɓa wannan a tarihin duniya ba ko ba za a sake yi ba don allah ya ce ruwan ya tashi ya tashi ya tashi har sai da ya kai ya rufe kowane irin dutse yanzu kamar wannan dutse a lokacin yana nan sai da ruwa ya rufe shi yanzu kai ruwan da zai rufe masallacin nan ma bala'i ne balla ya ce dutsen nan da ke gabar da gari balla ya ce dutsen uhudu da ke madina balle dutsen himalaya da ke indiya komai tsayin dutse sai da ruwan ya lullube shi to Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari ya ce na damin kabul shi ne addu'an da ya ɗin kenan Allah ce fasta jabna lahu wannan fawun ɗin ta dullo ala suratul ijaba yana addu'an kawai sai Allah ya karba ya sa aka amfani da fa'un fasta jabna lahu duk inda Allah ya kawo fa'un a wurin karban addu'a yana nuna gaggawan karba kenan ke sa Allah ke cewa mutanen kirki suka ce da Allah yake faɗan faƙira azaba rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu kaga rabbana guda ɗaya kenan rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجبنا shine sai wani daga cikin magabata Hassan al-Basri yace da zaka bi salon wannan ayan rabbana sau biyar ne ya maimaitu akwai subhanaka rabbana faqina azaban nari da rabbana guda hudu da na kawo sai ce duk wanda ya ce ya rabbi ya rabbi sau biyar kuma yi da yaqini Allah zai karbi addu'an shi yace dan sun ce rabbana rabbana sau biyar sai ce fastajabna sai kawo fa'u suna gamawa sai muka amsa musu to shine sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi fanajjainahu muka tsiratar da shi wa alahu da iyalan shi ana nufin waɗanda suka yi imani da shi ina fata an gane da a kalmar iyalai a ƙur'ani yakan zo da iyalai mata ko yara ko kuma waɗanda suka yi imani da annabi to sai Allah ya ce wa ahlahu min al-karbil azim muka tsiratar da su daga bakin ciki mai girma shine wannan abin da ya faru da ruwan ya sauka duniya ta cika da ruwa gaba ɗaya kaf sai Allah ya ce wakila ya ardu la'ima aki wa ya sama wa aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru an kashe kowa kenan wastawa alal judi shi wannan jirgin ruwan sai ya daidaita akan dutsen judi fa buɗe da qaumin zalimi to malamai suka ce wannan ayin tana tabbatar da cewa ruwan ya haɗe kowane dutse da ke duniya na ce wastawar alal judi shi judi din dutse ne to jirgin yana ta yawo sai zo kan wannan dutsen sai ya tsaya to a lokacin da ya tsaya a kan dutsen sai Allah ya ce ya sama wa aqli'i ya ke sama tsaye da ruwanki sai ruwan ya dauke yadda ka san sakan Allah ce ruwa tsaya take kawai tsaya ka san ruwan sama yana tsayawa ne kadan kadan da yayyafi to ba irin wannan bane ba Allah ce ya arzubla ima'aki wa ya sama akili ke ƙasa ke ma ruwankin nan zuke shi kaga wani abin mamaki ruwan da ya cika duniyan ta ce kawai kuma sai ƙasa ta shanye ruwanta da wanda ya sauko daga saman da wanda ya fita daga ƙasa kuma wani abin bala'i ruwan da ke fita daga ƙasa tafashashen ruwa ne wanda ke sauka daga sama shi kuma ruwan kankara ne ya irin kusa zama ayis din nan kaga karshen sanyi kenan in ka fita waje ruwan kankara in ka shigo cikin ɗaci ga ruwan zafi to ina za ka ji ruwan bala'i kenan to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa najjainahu wa alahu min alkarbil azim muka tsiratar da shi da iyalan shi daga bakin ciki mai girma wa nasarnahu min alqaumin ladina kazzabu bi ayatina muka kuma taimake shi akan mutanen da suka kareta ayoyinmu innahum kanu qauma sa'in lalle sun kasance mutanen banza fagharqanahu ajma'in sai muka halakar da su gaba ɗaya kaf muka dammara su suka zamo tarihi karkashin wannan malaman tafsiri suna tattaunawa suka ce an ce ruwan ya haɗe duniya gaba ɗaya wannan haka ne babu ko shakka malamai ba su da saɓani a kai duk duniya ta cika da ruwan har nan wajen an yi ruwan nan an gane ko duk duniya gaba ɗaya amma iya inda dama babu ruwa nan ne ruwan ya haɗe inda teku yake dama teku yana nan sai ruwan ya kuma ya daidaita yadda yake da to sai malamai suka ce to idan har haka ne to mutanen da annabi nuhu bai je gunsu ba fa kuma ai ba a turo shi zuwa ga duniya gaba ɗaya ba kun fanci abin dan ana samun mulhidai masu kalubalantar qur'ani suna kawo wannan magana sai sai ai babu wanda aka turo shi zuwa ga duniya kaf cikin annabawa in ba annabi muhammad ba alaihi salatu wassalam shi kaɗai ne cewa bai su ilan nasi amma wama arsalnaka illa ka fatal nashi bashiran wa nadhira shine aka aiko shi zuwa ga duniya gaba daya muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami amma duk wani annabin da ba shi ba ana aiko shi ne wani yanki a duniya to sai malamai suka ce rajihin kauli shine a lokacin duk duniya mutanen a wuri ɗaya kawai suke a duniya a hankali take cika da mutane ba ko ina ne duniya akwai mutane ba ina fata an gane an shekara dubu kaza da ya wuce babu najeriya ba kowa jejin allah ne ba wanda ya sama mai ke wurin kai ka ɗauki population ɗin najeriya a yau da muke wajen miliyan 230 to a 1921 shine ƙidayen farko da aka yi a najeriya tun da an yi amalgamation a 1914 to a 1921 aka yi farkon ƙidaya a lokacin gaba ɗaya najeriya mutum miliyan 18 ne gaba ɗaya har zuwa a 1960 da aka samu yanci da aka yi kidayen kwata-kwata mutum miliyan 45 ne ina fata an gane amma yanzu kaga ana maganin mutum miliyan 200 da wani abu ana maganin kafin kaza za mu kai miliyan 350 mun wuce amurka a yawan mutane sai yawan talauci da bala'i me amfani yawan da babu amfani saudi arabia gaba ɗaya mutum miliyan talatin ne sun dan muhi sun yi yawa ne yawa ɗin alkhairi ne ina fata an gane amma taron tsintsiya ba shara ba shi da amfani allah sa yawan ya zamo mai amfani nan gaba amma a yanzu kan ba shi da wani amfani to a takaice malamai suka ce amsan da suka bada a lokacin duk duniya iya mutanen kenan su kaɗai aka turo shi wurinsu don babu kowa kuma su ne suka kafirce su aka halarkar allah ya sake sabon zubi kuma fa hatta dabbobi ne da suka halaka babu abin da aka bari shi yasa wani abin mamaki wannan jirgin ruwan da aka ce ya kera ya zuba mutane a ciki har da dabbobi aka dinga zubawa kuma allah umarce shi ya ce duk abin da zai sa a ciki a cikin dabbobi ya ɗau mace da namiji haka ya dinga yi su suke ta kawo kansu allah ya musu wahayi dan dabbobi suna da wani abun mamaki idan za a yi wani abu zai faru suna sani allah na musu ilhama yanzu tsuntsaye idan za a yi ruwa suna ganewa forecasting ɗinsu na ruwan sama ya fi na ɗan adam ƙarfi ina fata an gane masu hasashen ruwan sama to na dabbobi ya fi nasu ƙarfi su na dabbobi kusan accurate ne kama a ce ɗari bisa ɗari amma na mutane ƙasa da haka ne ya danganci kuma kayan aikin da ƙasa ke da shi Allah ji kanmu da rahama Allah ce wa nasarnahu min alqawmin alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawma sau'in fa gharaqnahum ajma'in sai Allah ya ce mi وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الله سبحانه وتعالى يتي وداود كباس labarin annabi Dawud bayan an gama labarin annabi Nuhu da abin da ya faru da mutanen shi na mummunan ƙarshe wanda izina ne da wa'azi da ya kamata ka ɗauka na ɗauka wajen duk wanda ya saba wa Allah Allah na da ikon ɗaukan mataki a kan shi a duk lokacin da ya ga dama in ma Allah ya gaggauta ɗaukan matakin in ma Allah ya maka jinkiri ya zama wa umli lahum inna kaidi matin awal mai tafakkaru duk lokacin da Allah ya maka jinkiri kuma idan ya kama ka zai ma kamo ne akhdha azizin muqtadir yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود شي يسا قصوشين annabawa ana so ne ka ɗauki aiki mai kyau da mutanen ƙwarai suka yi suka samu kyakkyawan ƙarshe ka guji mummunan aikin da waɗansu suka aikata suka samu mummunan akiba shine hikiman kawo kissa cikin alƙur'ani mai girma ba ƙosar da kai kishirwan jin tarihi ba ƙur'ani ba littafin tarihi ba ne ba littafin wa'azi ne ibratan ne li'udil albab inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid Allah ya ce wa Dawuda ba su labarin annabi Dawud wa Sulaimana da dan shi annabi Sulaimanu idh yahkumani fil harthi a lokacin da su su biyu suka yi hukunci dangane da wata gona idh nafashat fihi ghanamul qawm a lokacin da dabbobin waɗansu mutane suka yi barna a cikin wannan gonan suka yi kiwo da daddare annafshu shine ainihin kiwo da daddare almahalu kuma kiwo da rana kamar yadda imamu katada ya faɗa kamar yadda aka rutu daga shiraihu daga az-zuhri muhammad bin muslim bin shahab az-zuhri suka ce annafshu shine kiwo da daddare imamu katada ya ce wal mahalu bin nahari kiwo da rana kuma almahalu a takace da dabbobi su shiga gona su yi kiwo su yi barna cikin dare shine id na fashar fihi garamul qawm waɗansu mutane ne suna da gonansu mai kyau ta yi banya ta yi komai wani kawai ya kora dabbobin shi a shi an jima ana barna kenan an jima akwai rigima tsakanin manoma da makiyaya shine id na fashar fihi garamul qawmi a lokacin da dabbobin waɗansu mutane suka shiga suka kiwo cikin dare suka yi barna Allah ce wa kunna li hukumihim shahidina lalle mu mun kasance in ji Allah muna halarce a lokacin da suke wannan hukunci sai malamai suka ce Allah ya ce Dawuda wa Sulaimana ai mutane guda biyu ne yace idh yahkumani alifu tasniya nan ma mutane guda biyu ne yace wa kunna li hukumihim bai ce ba kunna li hukumihima shahidina malamai suka ce saboda me malamai suka ce dalilin da Allah ce li hukumihim bai ce hukumihima ba saboda akwai annabi Dawud akwai annabi Suleiman akwai masu gona akwai masu kiwo ya zama jami'i kenan wa kunna li hukumihim shahidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna nan a halarce a lokacin da wannan abin ya faru abin da ya faru shine da aka yi wannan barnan aka kawo ƙara wurin annabi Dawud a matsayin shi na annabi kuma alkali sai ya ce to abin da za a yi ku masu gona tun da muku barna na kwace dabbobin waɗannan mutanen gaba ɗaya kam na baku a madadin barnan da suka muku shi ne hukuncin da yanki ya sallame su su kama hanyar suka tafi sai aka haɗu da annabi sulemanu a hanya aka ba shi labari aka ce ga hukuncin da babanka ya yi sai ce inda ni ne ku ba haka zan yi ba wannan hukuncin ina da ja a kan shi ta ka koma aka gaya mahaifi shi ya ce to a kira shi kaga bai ce ba an banza mara mutunci ni za ka gaya wa kaza shi sa malami suka ce ka ba wa ɗanka daman kuna tattaunawa da shi sai ya karar da ka abin da baka sani ba ina fata an gane to kusan bahaushe ba shi da ɗabi'an zama da ɗan shi su tattauna tsakanin shi da ɗan shi kawai muzurai wallahi ba daidai bane ba da ya yi sallama kowa hankalin shi tashi ga bos ya dawo kowa ya shirya malamai suka ce ba haka ake tarbiya ba ka zauna da 'ya'yanka ku tattauna su ma tambaya ka musu tambaya cikin wannan kowa za ka gane kaifin basirin shi kuma daga nan za ka gane inda wasu abubuwa suke faruwa da abin da ya kamata ka toshe tun da wuri Allah ya ce fa fahamna ha Sulaimana sai muka fahimtar da Annabi Sulaimanu take shi ya warware hukuncin uban ya fahimci wani abin da baban bai gane ba Allah ya fahimtar da shi Allah ce wa kullan atina hukuman wa ilma sai Annabi Sulaimanu ya ce ya baba abin da ya kamata kai shine su waɗannan masu gona da aka musu barna a ba su waɗannan dabbobin su je su ci gaba da kiwo ya halatta su sha nonon dabbobin ya halatta su ɗora musu kaya idan ma wata ta aihu ɗan nasu ne su kuma waɗannan masu dabbobi su je su gyara gona in ma za su shekara su sake sabon noma sai wannan amfanin ya dawo kamar yadda yake sai su dawo musu da gonansu a mayar musu da dabbobinsu ina fata an gane shine fa fahamna ha Suleiman shine hukunci ne yanke Allah ce mu muka fahimtar da shi hukuncin nashi Allah ya karba wannan shine hukunci na daidai Allah ya ce wa kullan atina hukuma duk su su biyun da uban da dan mun ba kowa annabta wa ilman da kuma ilimi amma wa faka kullu dhi ilmin alim ilimin wani ya tsara na wani Allah ce wa sakharna ma Dawud al-jibala shi annabi Dawuda mun gore masa duwatsu yusabbihina suna tasbihi wa tsaira haka tsuntsaye ma suna tasbihi idan annabi dawud yana subhanallahi sai ka ji duwatsu ma suna subhanallahi duk tsuntsaye suna subhanallahi shine wa sakharna ma dawud aljibala ka ji wani sarkin da babu irin shi tsuntsaye na tasbihi duwatsu ma gaba ɗaya suna tasbihi Allah ya ce wa kunna fa'ilina lalle mun kasance masu aikata haka Allah ya ce wa laqad atina dawuda minna fadla يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد عن إمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير to Allah yake cewa ya jibalu yace hakika annabi Dawud mun bashi falala wala qadate na Dawud minna fadla hakika mun ba Dawud falala mai yawa yace ya jibalu ya ku duwatsu awubi ma huwa tsaira ku maimaita tasbihi tare da shi har ma da tsuntsaye Allah ne ba su umarni duwatsu ku dinga subhanallahi da kun ji dawo da na subhanallahi ya ku tsuntsayen duniya ku dinga subhanallahi da kun ji dawo da na subhanallahi shine awbi ma'ahu wa tayr ku memeta tare da shi shine ayu sabbihna wa tayra suna tasbihi tsuntsaye ma suna tasbihi wa kunna fa'ilin lalle mun kasance masu aikata haka karkashin wannan hukuncin da annabi dawo da yanki da shi da annabi suleiman ire-iren waɗannan sun faru a lokuta daban-daban ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya tabbata a cikin ruwaya cikin sahihul bukhari da kuma waɗansu littattafai na ainihin sunna dangane da annabi dawud da annabi suleiman ababai sun shafa ruwa tsakanin su tun yana yaro uban ya yanke hukunci dan sai ba da shawara akasin haka allah kuma sai ya tabbatar da na dan imamul bukhari ya fidda ruwaya ingantacciya cewar wata rana waɗansu mata su biyu babba da ƙarama a ce wannan 'yar shekara arba'in wannan 'yar shekara ashirin misali kowace tana da ɗa kuma jariri a jeji sai sun aje yaran suna aiki sai kura ta zo ta ɗauki yaron ta gudu ta cinye to wanda ta ɗauka ɗan wannan babbar ne ba ɗan ƙaramar ba sai aka zo ana rikici wannan ta kilemin ɗanta ne wannan mata ce ɗanta ne ƙarshe aka zo gun annabi dawud alaihi salam da wannan shari'a annabi dawud sai ce kai yarinya ƙarya yake wannan dattijai ba za ta yi ƙarya ba kawai sai ya ɗau yaro sai ya bata shi ya kalli shekarunta yana ganin da girmanta ba za ta yi ƙarya ba ijtihadin da yake nan sai annabi suleiman bayan matan sun fita waje ɗaya tana kuka ya haɗu da su me ya faru ai abin da ya faru mun je kiwo ne ko mun je aiki a jeji kura ta zo ta ɗauki ɗanta ta cinye amma sai ta ƙare wai ɗan nawa ne ta ci ƙarya take ɗana ne ɗanta aka cinye sai ce to a cikin kuwa zai faɗi gaskiya ku hutar da alƙali kowa ya ce ɗan shi ne sai ce to a kawo wuka zan raba ɗan biyu kowa ya ɗaura bi shi kenan an huta aka kawo wuka sai ita ƙaramar mai ɗan ta ce na haƙura a bar mata ɗanta ne ita babban ta ce a yanka kowa ba shi rabe yace karya yake ba danki ba yace inda danki da ba za ki yadda a yanka shi ba ita da ta ce ba ta yadda a yanka ba tabbas danta ne ya kwace dan ya ba wannan fa fahamna ha Suleiman kenan Allah ya ta ba shi irin waɗannan abubuwan tun yana dan karami baban ya gane wannan za a yi wani abu a wurin nan Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi wannan sai ya faɗi falalan shi mahaifin ya ce wa sakharna ma'a dawudar jibala mun hore wa annabi dawuda ainihin duwatsu yusabbihina suna tasbihi wa tsaira da kuma ainihin tsuntsaye wa kunna fa'ilina lalle mun kasance masu aikata haka wa allamnahu sam'ata labusin lakum wa allamnahu mun kuma koyar da shi mun sanar da shi san'ata labusin kera ainihin sulke na yaki duk wani abin da za a sa don a kare kai ko hulan kwano ne irin wannan na yaƙi ɗin ko kuma abin da ake sawa a gaban riga da baya in an yi harbe kada samu mutum a tarihin duniya shi ya fara kira shi annabi suleiman da garkuwa da sulke da komai da hula duk wanda ke tare harbi ko wani abu wanda ya fara a tarihin duniya shi na annabi suleiman kuma ba wanda ya koya mishi wa allamnahu allah ce mu muka koya mishi kawai an ga yana yi ne ba shi da malami sana'ata labusin kera garkuwa na yaƙi da sulke na yaƙi lakum don amfaninku ne to sinakun min ba'sikum don su ba ku kariya a lokacin da za ku yaƙi Allah ya sanar da shi wannan ne don ya zama amfani a gare mu a lokacin yaƙi Allah ce fa hal antum shakiruna shin za ku gode wani imata malamin ka ce hal din nan ba tambaya bane ba a tabbatarwa take istikrariya ne akwai istifham amma ana tabbatar da abu ne fa hal antum shakirun shin za ku gode mini Allah ce ke ku gode mini ya Allah mun gode maka akwai irin sa Qur'ani da yawa Allah ce innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun yace innama yuridu shaytanu an yuqa bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusuddakum an dhikrillahi wa an salat fa hal antum muntahuna shin za ku hannu Allah na nufin ku bar shan giya ku bar caca ku bar kaza ku bar kaza sai na Umar dan Khattab da ya gane wannan halin ba tambaya ake ba ya ce in ta haina in ta haina ya Allah mun hannu ya Allah mun hannu to irin wannan halin ita ce a can suratul ma'ida kuma ita ce a nan suratul anbiya'i Allah ce fa hal antum shakiruna shin za ku gode wani imata hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan abin da ya faru tsakanin suleiman da ainihin mahaifin shi mahaifin ya yi hukunci na kuskure ainihin dan kuma ya gyara mishi amma ya yi na a bisa ijtihadi to hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihul bukhari daga amr ibn al-as Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ijtahada al-hakim idan mai hukunci ya ijtihadi shine kokarin gano daidai sai kuskure fa as fa akhta fa asaba kai falahu ajran idan yayi daidai to iya da lada guda biyu ladan kokarin da yayi da kuma ladan dace wanda yayi sai ce wa in ijtahada fa akhta idan kuma ijtihadi sai ya kuskure falahu ajrun yana da lada guda daya ladan kyakkyawan niyya amma Allah ba zai kama shi da zunubin wannan kuskuren da ya ba kaga adalci irin na Allah kenan ke sa duk wanda zai ijtihadi akan wani abu sai ya kuskure to Allah zai ba shi lada guda daya amma shi ijtihadi matsayi ne sai ka kai za ka yi in ba kai ba ma haramun ne kai ina fata an gane akwai sharuɗan mujtahidi ko malam sadif yawwa akwai sharuɗan mujtahidi wanda malaman usulu suke ainihin karantawa shi mun karanta da shi ne ke sa na tambaye shi yau na kowa na kallon shi wani alaran ma ne shi ma goye Allah subhanahu wata'ala yana da rahama karkashin wannan rahaman sai ya ce to duk wanda ya ijtihadi ya kuskure zai ba shi lada guda daya saboda kyakkyawan niyyar shi wani hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin sunan na Abu Dawud da At-Tirmidhi da kuma Imamu Ibn Majah duk sun fidda wannan hadisin annabi ya ce al-qudatu salatatu alƙalai kala uku ne babu na hudu annabi ya faɗa ya ku alƙalai ku ji alƙalai a duniya gaba ɗaya kala uku ne annabi ya ce na farko ƙadin fil jannati alƙalin farko yana aljanna wa ƙadiyani fil nari alƙalai biyu kuma ‘yan wuta ne babu na hudu sai ce rajulun alimal haƙƙa alƙalin farko wanda ya san gaskiya wa qada bihi yayi kuma hukunci da gaskiya fa huwa fil jannati wannan yana gidan aljanna duk alƙalin da ya san gaskiya yayi aiki da gaskiya wannan idan ya mutu dan aljanna ne amma alƙali a bashi cin hanci ya murda shari'a ya taka haƙƙin masu haƙƙi na rantsi da Allah zai bayani a gaban Allah annabi sai ya ce nabiyu wa rajulun hakama bainan nasi ala jahali da alƙalin da ya hukunci ma akan jahilci dama shi bai cancanta ya alƙalancin ba alfarma aka masa kawai ko risala bai iya ba akwai alƙalan da jahilai ne tantiran jahilai kawai saboda yana da ɗaurin gindi giran kadi sai ba shi mukami an gane ko to yana ta hukunci akan jahilci wani alƙali in ya tafka shirme ya ka ci wannan me yasa aka ba shi wannan ofis ɗin ne da kayan magana da shi kuma jahili ne tantiri bai yi iziya ba bai yi risala ba balle ya san muktasar kuma an ba shi alƙalancin shari'a musulunci to shine rajulun hakama bainan nasi ala jahilin fa huwa fin nari na uku wa rajulun aliman haqqa alƙalin da ya san gaskiya yana da ilimi wa qada bi khilafihi yayi hukunci da son zuciya bai hukunci da gaskiyan ba annabi ya ce wannan shi ma fa huwa fin nari shi ma dan wuta ne kun ji alƙalai guda uku babu na hudu a duniya kowane alƙali wajibi ne akan shi yayi kokarin shiga cikin na farkon nan idan har bai shiga na farkon nan ba zai yi da na sani a lokacin da da na sanin ba za ta mishi amfani ba sai Allah ya ce min ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa Suleiman riha asifa, shi kuma annabi Suleiman mun ba shi iska asifatan mai ƙarfin tasowa, ta jiri bi amrihi ilal ardin lati barakana fiha tana tafiya da umarnin annabi suleiman zuwa wannan kasan mai albarka ita ce yankin sham ko kace falastin allah ce wa kunna bi kulli shay'in alimina mun kasance masana daga dukkan komai wato allah yakan ce ya san komai duk labarin da allah zai baka yana baka ne a layaki ne duk wani tarihi da ba na wahayi ba sai an yi bincike don a tabbatar da shi mafi yawa kuma kuskure ne yasa imam ahmad ibn hanbal ya ce babu wurin da karya ke shiga a musulunci kamar wurin tarihi da wurin falala kaga wurin falala na ake buɗan mutane ce kai sallah na fila raka a biyu za a baka ladan sahabbai saba'in wallahi ko ladan ɗan fodiyo ba za a baka ba wallahi tallahi balle sahabbai har saba'in ina fata an gane annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam sahabi guda ɗaya inda za a baka dutsen uhudu da ke madina a ce gaba ɗaya koma zinari sai ka ba da shi sadaka fi sabilillahi kai ta raba mutane su ya ƙare sahabi ya zo da ɗan dabinin shi kwano ɗaya ya bayar ya fi ka a wurin allah annabi ce auni sifahu ko rabin kwano ba ina fata an gane ya ce wala nasifahu ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ba za ka kai mudun ɗaya na sahabi ba kai ko da rabin mudu ma sannan ya kai da nafila raka a biyu a baka ladan sahabbai saba'in a nafila raka a biyu na mamala alam na shara da ina haɗe na ka san ba zai yi ba to ire-iren waɗannan falalan mutane shi suke son ji a ce ga wani azumi guda ɗayan kai za a baka ladan annabawa guda bakwai kuma ga mutane suna ta yi to haka wurin tarihi a ta kawo abin da babu shi bai faru ba mutane kuma suna ta kuka suna hawaye ka san ire-iren tarihin ana son jinsu to Allah sai ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimina mun kasance masana dangane da dukkan komai annabi Suleiman da Allah ya ce wa Suleiman riha asifatan annabi Suleiman mun bashi iska mai karfin gaske tajiri bi amrihi tana tafiya da umarnin annabi Suleiman ilal ardu lati barakana fiha ta dauke shi daga Yemen zuwa ainihin Palestine ya je Baitul Maqdis ya sallah ya koma Yemen Allah ya ce ita wannan iskan wali suleimanar riha guduwa shaharun wa rawahuwa shaharun tafiyan da za a yi a cikin wata guda shi za ta yi da safe tafiyan da za a yi na tsawon wata guda shi za ta yi da yamma daga sallar la'asar kafin rana ta faɗi tafiyan wata guda to kaga wannan in ba Allah ba zai wannan abu wato shi idan zai yi tafiya sai a kawo yana da wani falanke da ake shimfiɗawa yana da girman gaske da fadawa da ainihin sojoji da dawakai da raƙuma da komai a zo a zazzauna idan aka gama zama aka gama shirya komai sai ce mata bismillah a kama hanya kenan ta jiribi amurki kenan kawai sai ga ta tashi farkon jirgi kenan a duniya wanda babu mai ina fata an gane babu control tower tajiri bi amrihi kawai kuma Allah ya ce shi ya hore wannan iskan za ta ɗauke shi duk inda yake so a duniya ta gashi kai ma in kana bukata zai sa ta ɗauke ka ina fata an gane shine ma'anan wali suleiman na riha asifatan tajiri bi amrihi shi zai bata umarni to wannan mulkin waye taba irin wannan abu kai zaka shirya ma tafiya a jirgi a ci american slim flight saboda akwai hazo ko akwai wani mummunan hadiri da ana tsoron tashi saboda turbulence na wani ce ko ba sabis ko a ce maka iya faɗin da za ku je babu wuta injina ko babu mai ina fata aka duk yana faruwa amma fa iya faɗin najeriya ba da ƙasashen da aka ci gaba ba to ire-iren wannan annabi suleiman shi ya wuce su iska ce kawai mai kaɗa wannan za ta ɗauke shi babu hatsarin jirgin sama babu firgici babu tsoro tajiri bi amrihi shi ke ba ta umarni ki dan ƙara gudu mana ke gudun ki nan yayi yawa dan ƙara sama da mu ki dan yi ƙasa shi yake kontrolin kayan shi sabanin fada kontrolin din shi ake Allah yake cewa ya ba shi wannan kuma sai ce kunna bi kulli shay'in alimina bayan nan sai ce wa alanna lahul hadida mun kuma hore mishi karfi karfe da kace gani annabi Suleiman in ya dauka haka zai kawai narka shi ba sai ya sashi a wuta ba duk wani karfe a duniya narka shi ya ce wa asalna na hu'ayin alkitir babu wanda ya taba ganin abin nan ya sunan shi abin da ake narkawa ana toshe abubuwa da shi din nan dalma shi rijiyar dalma yake da shi sai dai a iba kawai a dinga toshe abubuwa ba bukatan a hura wuta don a yi wani abu zai daskare ni a lokacin da aka bukaci ya daskare iska ba za ta daskarar da shi ba ainihin kitiri mun ba shi maɓuɓɓuga na ainihin dalma wanda zai dinga haɗa abubuwa ƙarafa yana mannawa shi ne wasan na lahu anil kitir Allah ce wa minal jinni man ya amalu bai ne da bi idin rabbi shi ne ma'anan wa minal shayatini an kuma hore masa aljanu man ya busu na lahu waɗanda zai ba su umarni ku yi niso a cikin teku ku ebo mana albarkatun ƙasa aljanu ke masa aiki Allah ce wa mina shaɗin kulla banna'i wa kawas duk wani ginin da za a mishi aljanu suke yi in ana so a gina gidan gwamnati aljanu ake kira ba sai an yi kwangila ba umarni kawai zai ba su muna so a gina mana abu kaza su za su nemo kayan aiki a rana ɗaya za a yi duk girman ginin an gama kuma ba wani mai mulkin da ke da wannan a duniya shine kullu banna'i albanna masu tsananin gini kenan wa gawas masu nitso cikin teku su ebo albarkatun ƙasa hakanan idan annabi sulemanu aka ba shi labarin akwai gol a gari kaza a ƙarƙashin ƙasa zai ce aljanu ku je ku tono mana shi wake da wannan abu shine ma'anan wa mina shayatini man ya'malu bayna yadayhi bi in rabbi daga cikin shedanu kuma akwai masu aiki a gaba gare shi da izinin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yazghi minhu an amrina nuzuk min azabi sa'ir duk wani aljanin da kuma ya masa laifi Allah ke hukunta shi Allah zai azabtar da aljani da ya baka umarni kaki Allah sai ya ce aka ya azabtar da kai da kai shi duka wannan Allah ya bashi saboda me ya nuna cewa an yi mulkin da har abada ba za a iri shi ba shi da wamina shayatini man ya gusu na lahu wa ya amalu na amalan duna zalik akwai waɗanda kuma suna wani aiki na daban akwai aljanu masu gadi akwai aljanu masu kaza akwai aljanu ncid akwai aljanu messengers komai kawai aljanu ne yanzu nan zai bada wasiƙa a kai gari kaza cikin sakan ɗaya an je an dawo na na bilkisu ya ce yana son ganin gadon mulkin ta a nan kafin kiftawan ido wani ya ce gashi hannu kawo ina yake ce gashi na ina fata an gane shi ne wa mini shiyatsini manya gusu na lahu wa ya amalu na amalin duna zalika allah ce ya amalu na lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa kudurin rasiya i'malu ala dawo da shukura wa qalilun min ibadiyash shakur duk waɗanda yana cikin kisan annabi suleiman wanda mun fara ne ba mu ƙari sabahe gobe saboda babu lokaci za mu tsaye a nan gobe za mu sake tashi akan wannan kisan na har ku jima yadda ainihin ƙarshen rayuwar shi ta zo yadda ma ya mutu akwai abin mamaki a ciki allah subhanahu wata'ala ya ainihin tsare mu tsaye da mana imanin mu za mu tsaye a nan abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa akwai abin nan ɗalibai na yamkan a musulmai masu hidiman ƙasa suna tare da mu a nan masallaci ina amir yake amir yana waje ko a to muna godiya da ziyara na so a ce amir yana nan amma kuma kawai kai ka zo in kyamara su ɗauke ku tunda kun sa uniform masu a ya kamata kuna cikin masallaci ne gombe state chapter ne ma mutanen yamkan masu muslim couples association of nigeria suka kawo mana ziyara nan masallacin a dama ana tare da su kuma a cikin hididdimu addini amir bismillah na ƙara magwada amir ya zauna a nan ko minti ɗaya ne amir zagaya wasu sai a baya idan ku shigo gaba daya za mu sa amir sai mana addu'a insha Allah sai ya zama mun ya amir kai zauna nan a waɗannan bayan allan a kusan muna tare da su cikin harkokin addini da yawa suna ba da gudunmuwa kwarai da gaske abin da ya shafi harkan addinin musulunci a nan garin gadu wanda nysc kuma ya san suwa ne ne yamkan inda mutumin allah ne mai dan dan duniya ne bai san su ba suna ba da gudunmuwa fiye da yadda ba tsammani a cikin wannan harkar ta nysc masu yi hidima ƙasa suna karantar da yara islamiyya suna taimaka yaran a makarantar boko da abin da ake bukatan a taimaka musu da shi suna laccoci a masallatai suna shirya workshop kala-kala wanda suna gayyatar malamai daban-daban gaskiya muna alfahari da su kwarai da gaske kuma dama ire-iren su muke bukata muna so shi bokon a islamizing din shi a musuluntar da bokon dan kafuri ne to muna so a musuluntar da shi ina fata an gane to da ire-iren waɗannan ake musuluntar da boko dan da yawa daga cikin azzaluman ƙasar nan bokon suka yi babu addini amma aka yi boko da addini abun alfahari ne Allah ya ƙara mana yawan su Allah ta'ala kuma ya tabbatar da mu akan addini komai rintsi zan mika abun magana zuwa ga shi Amir Aluta Continua Victoria Asata minti biyu sai a mana addu'a insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma amin
sabis cikin wannan tafiyar ne muka kawo malam ziyara yau malam yana taimaka mana a cikin mu sosai gaskiya Allah ya saka da alheri Allahumma amin kuma sannan mu yi sallama ga yan uwa official masha Allah wanda da ma muna bibiyan karatun malam ko muka zo karatun malam amma wannan ya saka official visit shi sa sai da muka sanya malam a zo Allah ya saka da alheri Allahumma amin Amir muna godiya tare da 'yan tawaganka gaba daya a yi sarmar da godiya wurin sauran yan uwa da sauran abin amirat tun da akwai mata cikin tafiya duka allah kara musu albarka allah ba mu lafiya da zaman lafiya allah ba mu shugabanni na gari wannan abin da suke allah sanya albarka a cikin shi idan sun gama kuma allah ta'ala ya sa su ci gaba da amfanin addininsu da al'ummansu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ذلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم